الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin takwas hijiriya wanda ya dace da ashirin daidai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya darasi na hudu a cikin tafsirin wato suratul hijiri yau za mu tashi aya ta talatin da uku insha Allah tabaraka wa ta'ala haka ne ko gaba ne نعم آية 33 إن شاء الله تعالى أرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال, فخ... قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
muna cikin magana dangane da taurin kai da shedan yayi wa ubangiji tabaraka wa ta'ala yace yayi sujada wa babanmu annabi adam yace lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun sai Allah yace to fakhruj minha fa innaka rajim ka fita minha daga gidan aljanna fa innaka rajim don kwalalle kai jefaffe ne kalmar rajim tana nufin ɗarid abun jefarwa abun wullarwa wa inna alaika la'anata ila yawmiddin kuma akwai tsinuwa ita ce la'anta a kanka har zuwa tashi alkiyama ba wai an tsine maka an gama ba kana cikin rayuwa ne akan tsinuwa ɗin da la'anta ɗin shi yasa shi ɗan bai da albarka qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'asun sai ya nemi wani abu a wajen Allah ya ce ya ubangiji ka saurara mun shine fa anzirni ya Allah ka saurara mun ka banni nayi nisan kwana kada na mutu har zuwa ranar tashin alkiyama abin da yake nufi shi kada ya mutu gaba daya kwata kwata kar a kashe shi shi mutuwa da ake yi shi kada ya yi sai Allah ya ce dai qala fa innaka minal munzarin za dai a saurara maka za a jinkirta maka amma ka'ida ai kullu man alaiha fan duk wanda yake kan bayan ƙasa sai ya ƙare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ila yawmil waqtil ma'lum izuwa ga wata rana da take da lokaci sananne alwaqtul ladhi yamutu fihi al khala'iq kenan har zuwa lokacin da halittu duka za su mutu shine lokacin da za a yi huri na farko a cikin kaho da zarar an busa kahon nan busan farko to shi ma shi sai ya mutu Allahu akbar kenan Allah bai amsa addu'arsa cewa ya kyale shi kada ya mutu ba a'a ya dai kyale shi zuwa ƙarshen rayuwa har da za a busa ƙaho kuma ƙari ne akan bala'i da masifa da zai ta rayuwa shi shedan to bayan nan mai Allah ya ce malam قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين shikenan Allah ya ce zai jinkirta mar har zuwa wannan lokaci qala rabbi bima aghwaytani shedan ya ce ya ubangiji saboda batar da ni da kai shine aghwaytani adlaltani khayyabtani min rahmatika ta dalilin batar da ni da kai la uzayyinanna lahum fil ardi wallahi sai na kayata musu san duniya da sabanka a bayan ƙasa zan yi ta bin bayinka in yi ta sa musu ra'ayin son duniya in yi ta sa musu ra'ayin son sabo don in halakar da su wala ugwiyannahum ajma'in ce wallahi sai na batar da su gaba daya ‘ya'yan wannan annabi adamu da ka fifita shi a kaina sai kuma da ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai wasu daga cikin bayinka muminai alladina akhlasu laka ta'ata wa tauhida wanda suka yi maka ikhlasi wajen yin da'a da tauhidi wannan kan bayan da zan yi da su shine can Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanu illa man ittaba'aka min al-ghawina Allah ya ce hadha siratun alayya mustaqim lalle wannan ita ce hanya ta miƙaƙiya siratun alayya ai siratun ilayya ga dai hanya ta kan miƙaƙiya imam mujahid ya ce alhaƙu yarji'u ila Allah ta'ala gaskiya tana komawa ne ga Allah tabaraka wa ta'ala so hanyar gaskiya hanyar Allah kenan la ya'uju alayhi shay ba abin da ke kauce mata duk wanda Allah ya nufe shi da samun gaskiyar nan zai samu insha Allah inna rabbaka labil mirsad inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina baka da wani iko shine sultan baka da wani karfi shine sultan baka da wani mulki da sarauta akan su bayina na kwarai da na zaba sun fi karfinka zukatansu sun wuce na sun fi karfin ka ka halakar da su illa man ittaba'aka min al-ghawin sai dai waɗanda suka bi ka a cikin su cikin halakakku taɓaɓɓu su ne gawina Allah ka kiyaye kenan Allah ya nuna mana a nan gurin akwai waɗanda za su bi shaidan akwai waɗanda kuma sun fi ƙarfin shaidan su ne bayan Allah mumine na ƙwarai shaidan tsoronsu yake ji ya Allah ka samu a cikinsu ya Allah ka samu a cikinsu na maram وإن جهنم لموعدهم أجمعين waɗannan halakakku da suka bi shaidan jahannama lallai wuta jahannama lamau'iduhum ita ce makomarsu mazauninsu ajma'ina gaba daya da iblis din da su gaba ki daya yaya sifar لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم Allah ya ce laha saba'atu abwab wutar jahannama tana da ɗabaka ɗabaka guda bakwai saba'atu abwab ana nufin saba'atu atubaq mataki mataki mataki mataki Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda yace da yazo fasara wannan aya yace tadruna kaifa abwabin nari ko kun san yaya kofofin wuta suke suka ce a to sai dora ya tsatsade kan ɗaya haka wani kan wani ne mu yanzu kofofinmu na duniya ba haka suke a jere ba to ita kofar jahannama atbaq ne kamar yadda kaga matakala hawa hawa kofar farko kofa ta sama kofa ta uku kofa ta atbaq shine abuwa subhanallahi alazim idan baka gane ba kofofin wutar jahannama inji aliyu ba'dha fawqa ba'd wani akan wani ne yanzu munan kofofin duniya za a gansu a jere ne ko to kofofin wuta wata tana kan wata ne ba'dha fawqa ba'd Allah ya sanya aljanna a ƙasa ya sanya wuta ai ya sanya wuta a- aljanna a- a sama ko wuta kuma a ƙasa shi sa ibnu jurayr yake cewa annaru sab'u darakat ita wuta jahannama tana da darakat wato matakalar ƙasa-ƙasa matsayin ƙasa-ƙasa guda bakwai gida-gida ne akwai jahannama akwai laza akwai hutama akwai hawiya akwai sa'ira akwai sakara akwai jahim duk waɗannan gidaje ne malam masu zaman kansu a wuta a jahannama babban suna jahannama amma bangare bangare ne kuma kowa da inda za a sa shi inda ya dace da shi la ilaha illallah likulli babin minhum juz'un maksum kowace ɗabaga kowace ƙofa daga cikin mutane akwai wani juz'i wani rabo wani kaso na mutane da aka wara za a zuba su da kulli darakatin qaumun yaskununa hakenan kowane gida na wuta kowace kofa ta wuta akwai jama'ar da aka tanada za a kai su su je su zauna a ciki addarakatul ula inji imamu dahak matakin farko ahlut tauhidi mutane masu tauhidi wanda suka saba wa Allah suka yi aikin da za a kai su ta jahannama to su ne za a kai su addarakatul ula za a yi ta musu azaba iya gwargwadon zunubin da suka aikata a duniya amma tun da su ahalu tauhidi ne sai kuma daga baya a cire su a mere su gidan aljanna mataki na biyu sai nasara tsoba ta biyu nasara yan kirista ta uku kuma sai a kai yahudawa ta hudu sabi'awa ta biyar majusawa ta shida ahalu shirki mushirkai ta bakwai kuma munafukai shine Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira la ilaha illallah a wata riwaya Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah yana cewa li jahannama sab'atu abwab wutar jahannama tana da kofofi guda bakwai akwai wata kofa da aka ware wani gida da aka ware a jahannama ga wanda ya zare takobi liman sallar saifa ala ummatin ala ummati wanda ya zare takobi ya yaki al'ummata au ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisin imam tirmizi a tafsirin surah hijr wanda ya dauki makami ya yaki al'umma annabi ya kashe al'umma manzon Allah yana da kofa ta musamman da aka tanadar cikin wutace na jahannama da za a jefa shi a ciki insha Allah idan mun samu lokaci da dama don muna so mu karasa surar nan yau insha Allah amma dai ku bi mu bashi wata rana za mu kawo labarin wuta jahannama yadda take labarin bashi da daɗi amma ya kamata a kawo a yi bayani don mu daɗa kiyayewa mu gyara alaƙar mu da ubangiji tabaraka wata'ala ahwalun nari da ahwalu ahalin nar halin wuta da yanda 'yan wuta za su rayu da yanda wutar take da kashe-kashenta da rabe-rabenta da irin yadda ake azaba wa 'yan wuta اللهم اختم لنا بخير يا الله ka bamu kyakkyawan cikawa ka yafe mana zunubanmu ka sa mu cika da imani ka sa aljanna ce makoman mu ka yafe mana ba dan halin mu ba ya Allah Allah ka jikan mu Allah ka jikan mu Allah ka rangwanta mana to bayan ya gama wannan magana kuma sai ya shiga bayanin masu takawa da tsoron Allah Allah sa mu cikin su me yace malam إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم innal muttaqina fi jannatin wa uyun Allah ya ce lallai masu takawa masu tsoron Allah suna cikin aljannatai gonakai wa uyunin da kuma idanuwar ruwa da koguna masu gudana basatina wa anhar kenan Allah zai ce da su udkhuluha ku shiga gidan aljanna bi salamin tare da aminci aminin kuna masu kubuta daga mutuwa da kuma fita daga jigen- gidan aljanna din da kuma duk wata illa kalmar aminina ana nufin ba mutuwa aminina ana nufin ba fita aminina ana nufin ba ciwo ba cuta haka Allah zai wa 'yan aljanna kirari mala'iku su musu wannan kirari a ce udkhuluha bi salam ku shiga gidan aljannan nan tare da aminci complete security Allah zai baku ana raka ku ana yaban ku ana girmama ku aminin a ce albishirin ku kun shiga gidan da ba a mutuwa sai daɗi kun shiga gidan da ba a ciwo ba hawan jini ba ciwon zuciya ba ciwon kafa ba ciwon siga ba ciwon kaza ba komai ba bayan gida ba tsuguno ba komai sai lafiya kurum bisalamin aminin wannan babban gida da Allah ya tanadar wa muttaqina masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su ya Allah ka samu fi karfin zuciyar mu Allah ka samu fi karfin zuciyar mu duk wanda ka ganshi a gidan aljanna to ya fi karfin zuciyarsa ne duk wanda ka ganshi a wuta to zuciyarsa ce ta rinjaye shi ta fi karfin sa shedan yayi aiki a kansa shi yasa kullun ka rinka roƙon Allah Allah ya sa ka fi karfin zuciyarka dan Allah ce innan nafsa la'amaratun bisu lama rahima rabbi lalle rai zuciyar dan adam akwai mai umartansa da mummunan abu sai wanda Allah ya warhama ku shiga wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin Allah ya ce muka cire naza'ana akhrajna kenan muka cire ma fi sudurihim abin da ke cikin zukatansu min ghillin na ainihin wato adawa da kullata da hasada da kiyayya shine gillo duk za ka iya fasara shi nan adawa jin haushi kullata fushi gaba da wani duk wanda zai shiga aljanna sai an wanke zuciyar an cire wannan tarkacen ikhwanan ala surirul mutaqabilin Allah ya ce za su shiga aljanna nan suna yan uwan juna ala surur surur jam'i ne na sarir gado suna kan gadaje mutaqabilina sashin su yana kallon sashi kana kwanci akan gadonka yana juyawa da kai kana hango dan uwanka shi ma kana shakatawa a gidan aljanna malamai suka ce amma wani fa baya ganin kiyar wani mutaqabilina din kenan shi yasa duk ayoyin Qur'ani zaka ji mutaqabilin wannan yana kallon wannan aljanna wani bai zai juya a ga ƙiyarsa ba a'a babu wannan a ƙwarin an ga ƙiyar ka an gama da kai ina fata ana fahimta ya zo a cikin hadisai cewa mumini idan ya so ya gamu da ɗan uwansa mumini kawai idan ya hau kan gadansa yana yin sha'awar ya haɗu da shi wallahi sai ga ya haɗu da shi kawai fayaltaqiyani wa yatahaddathani sai su je su haɗu a wani wuri na shakatawa kai sai su rinka hira da ka tuno wani abokinka da ka tuno wani amininka in dai a aljanna yake kana jin kana so ku haɗu da shi kawai sai dai ka kun haɗu kawai kun haɗu kuna labari kuna tattaunawa in kun gama sai ce to ni zan tafi gidana ni ma zan tafi wani gidansa annabi ya ce wallahi kamar tauraro da ka hango shi haka zai luluka yana sama kamar tauraro duna sani gaba daya subhanallah لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين Allah ya ce babu gajiya a gidan aljanna gajiya ba ta samunsu wa ma hum minha bi mukhrajin kuma su ba abin fitarwa bane ba wannan ayar dalili ne karar ke nuna cewa an shiga aljanna ba a fita akram kallah inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un Allah ce yau kuma sai an aljanna ana nan ana cikin shagali eh ana ta jin daɗi ana morewa ba su kaɗai ba su da matansu galiban in Allah ya magana gidan aljanna sai ga ya haɗa da mata sai da mata da iyali don suna cikin jin daɗin rayuwa ga wanda fa yayi wanda bai yi ba kuma dan na'am ne kawai bai ma san me kawo shi duniyar ba tukunna Allah kai mana arziki ka bamu gidan aljanna to sai Allah ya ce me nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim ka sanar da bayina cewa ni dinnan mai gafara ne mai jin kai Abdullahi na Abbas ya ce liman taba minhum ga wanda ya tuba a cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana an ruwaito ya fito ya tarar da sabansa suna ta dariya yace atadhakuna wa baina aydikum an-nar yanzu ku sahabbai dariya kuke ta yi alhalin akwai wuta a gaban ku akwai labarin jahannama a gaban ku akwai labarin wuta a gaban ku kuna dariya za ku iya dariya kuna tuna jahannama sai Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kada su ɗauke tsammaninsu nabbe ibadi anni anal ghafurur rahim ga yawa bayina ni dinna mai gafara ne mai jin kai ne wa anna azabi huwal azabul alim amma azaba ta fa ita ce azaba mai radadi manzo Allah ya faɗa a cikin wani hadisi Imam Dabari ya rawaito shi daga katada balagan cewa da bawa ya san gwargwadon afuwar Allah ko da ka san irin fadin afuwar Allah ya ce to da wani ma bai yi taka tsantsan din cin haram ba dan gani yake kawai ta cin haram din Allah zai mai afuwa in dai wannan afuwa ta ubangiji haka take da yawa to in Allah ya da kawai za a yi mai afuwa ya ce ku da ya san gwargwadon yawan azabar Allah to wallahi da mutum ya tsare kansa da aikata duk wani abin da ka sani na sabon ubangiji ne idan ka ga afuwar sai ka ɗauka ai komai ma ba matsala idan ka ga azabar kuma sai ka ce tab ai da kirma ka samu rahama wanzu Allah yake cewa abu huraira ya ruwaito mana kenan ya ce Allah ya halicci rahama mi'ata rahama fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahma guda ɗari ya halitta ya rike 99 a wajensa wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahida halittan duniya kuma ga baki daya ya aiko musu rahama guda daya yanzu akwai 99 a hannunsa duk rahamar da ka gani yanzu a duniya wallahi daga cikinta akwai wanda kaza ba ta taka danta kaza za ta zo ta lullube ka ƴaƴanta ta sha sanyi su kuma su suna cikinta suna shan ɗumi amma ba za ta tattake su ba ta wannan da yana cikin rahmar ubangiji manzo Allah ce da kafiri ya san irin rahmar da take wajen ubangiji to da shi ma kansa bai ɗauke tsammani samun aljanna ba yace kuma amma ta wani bangaren kuma fasara wannan aya idan mumini ya san irin narkon azabar da Allah yi tanadi to da gaskiya ba zai mumini ma sai ce bai isa kubuta daga wutar jahannama ba shi yasa lokacin da sayyidina Umar yazo zai rasu aka yabe shi aka yabe shi aka faɗi alheri akan sa aka ce ka ji daɗi kai kaza ce kayya kayya kayya yace ni yanzu Allah ya taimake ni ma na tashi a kiyaman nan aka yi duro ba zunubi ba lada ko kuma iya zunubi iya lada to da ya ishe ni wani umar fa to ina gani ko da kai to jama'a azabar Allah tana da fadi tana da girma tana da yawa mu ji tsoron Allah mu gyara alakar mu da ubangiji to sai ce kuma kissa annabi Ibrahim ونبئهم عن ضيف إبراهيم to sai إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون Allah ya ce ba su labari kuma dangane da bakin Ibrahim Allahu akbar ضيف ana nufin الضياف وانا اسم ne ya kawo alal wahidi wal isnaini wal jam wal muzakkar wal muannas ana nufin mala'iku ne wanda Allah ya turo su dan su yi wa annabi Ibrahim bushara da da sannan kuma aikinsu na biyu su je su halakar da mutanen annabi Ludu mala'iku ne Allah ya turo su ku riƙe su don su yi wa annabi Ibrahima bushara da haihuwar ɗa sannan in sun gama bushara kuma su je su halakar da mutanen annabi ludu a lokaci guda to su ne yanzu mu karanta labarin abin da ya faru iz dakhalu alaihi faqalu salama yayin da suka shiga kansa suka je wajen annabi Ibrahim faqalu salama suka ce amincin Allah ya tabbata gare ka ibrahim yake cewa ina minkum wajilun ci ya ku waɗannan mutane mu dai mu dai muna jin tsoron ku abin da ya faru shine me yasa ya ce yana jin tsoron su zuwa yayi ya ba su abinci suka ƙi su ci ya ba su abin sha suka ƙi su sha ya ce wannan wani irin mutane ne wani irin baƙi ne wannan a ba ku abinci ba ku ci ba shine can Allah yake bada labari hal ataka hadisu dhaifi ibrahim al-mukramin iz dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi fa jaa bi'ijlin samin fa qarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun ba za ku ci ba fa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna nubashshiruka bi ghulamin bi ghulamin alim فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين سواء كان متعنا اللودو لنرسل عليهم هجارة من طين ومسرون دوار وتو نتبع متى مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين تشين أن يتي إنا منكم وجلون gaskiya mu tsoron ku muke ba mu gane ku ba an ba ku abinci ba ku ci ba ala ala taqulun fa awjasa minhum khifa qalu la takhaf suka ce karka ji tsoro mu mun zo ne mu maka bushara da yaro mai juriya mai hakuri to shine anan qalu la takhaf din can shine Allah ya ce la taujal inna nubashiruka bi ghulamin alim ai mun zo ne mu maka bushara da yaro masani wato mai ilimi alimun fi kibarihi kuma anan ana nufin zai zama mai ilimi yana nan kuma in ya girma ma mai ilimi shine annabi ishaqa annabi ibrahim yayi mamaki yace yanzu da wannan girma nawa da girman matan nan tawa duk shekarun nan da muka tara a ce wai za mu haihu kala a bashartu muni har mako na shiga fagenka ne to bismillah ka san ba sa so a fassara ba su karanta ba قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم je قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون na قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال
ce yaya za ku yi mun bishara da suka ce na nu bashiru ka bi gulamin alim yaya za ku yi mun bishara ni da girma ya kama ni ala abashartumuni yanzu za ku yi mun bishara da ɗa a yanzu ala an masaniyal kibaru halin kasancewa na girma ya kama ni shi yana ba maki fa bi tubashirun to da me za ku yi mun bishara a yanzu tubashiruni bi ma da me za ku mun bishara a yanzu qalu basharnaka bil haqqi suka ce ai mu mun maka bishara ne da gaskiya ba ƙarya muka zo yi maka ba fala takun min al qanitin kakka kasance cikin masu ɗauke tsammani daga rahamar ubangiji qala sai ya ce wa man yaqanatu min rahmati rabbih illa dhallun ai ba wanda yake ɗauke tsammani daga rahamar ubangijinsa in ba mutane waɗanda suke batattu waɗanda suka yi hasara ba kenan ban ɗauke tsammani ba ya yadda to bayan nan me ya faru malam
قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين قال فما خطبكم أيها المرسلون ku tuna can ta baya cikin zariyat ko qala fama khatbukum ayyuhal mursalun sai suka ce me qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin anan yace qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin kaga iri ɗaya ne kenan a can sai yace linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ما دسك إيماني ده النبي لوط كنا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أنا سيتي قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين للي ميكوكي بكاتاني ميكوكي سو فما خطبكم أيها المرسلون ya ga cewa kai ba bisharar dan kawai suka zo yi ba a shirye suke sun zo su yi azaba ne yace to me kuke ma khatbukum ma sha'anukum yaya me kuke ciki ne ya ku waɗannan ‘yan aike ƙalu sai suka ce ina ursila ila ƙaumin mujirimin ai an turo mu ne zuwa ga mutane waɗanda suke mujirimi na mujirmai mushrikai illa ala lutin amma a cikinsu banda mabiya annabi lut wanda suka yi imani da shi da gaskiya kenan shine ala lut ai atba'ahu wa ala dinihi kenan inna lamunajjuhum ajma'in waɗannan kam da suka bi annabi lut da gaskiya sai mun tseratar da su gaba daya Allahu akbar kai alƙawarin Allah malam za a yi halakarwa amma Allah ya alƙawari zai kubutar da mutanen kirki ya Allah duk abin da zai faru ka kubutar da mu ka samu cikin mutanen kirki illa ra'atahu amma banda matarsa matar lut saboda mai kaddarna mun hukunta inna hala min ghabirin lallai ita kam tana cikin wanda za su saura a cikin azaba shine ghabirin wanda za su saura cikin azaba sai an musu azaba al-istisna'u min an-nafi inji malaman nahwu suka ce isbatun ne wa min al-isbati nafyun kuma sai aka ware matar annabi lutu aka ce za ta kasance cikin wanda za a halakar da ita addarna mun hukunta haka Allah madaukin sarki ya yanke ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين kaga matan annabawa ne amma kuma Allah maɗaukakin sarki bai kaddara musu samun rahama ba alaƙarsu da annabawan bai sa suka samu shiga cikin rahamar ubangiji ba shine kawai wani sai zo ya ce maka wai wai ka je wai ya lamunce ma wai a kiyama wai ku haɗu a can ina za ku haɗu gidan duka ka duba dai mala yadda mutum yake son matarsa kun ji dai mata ko annabi lut annabi lut da annabi nuwa duba matsayinsu Allah bai ce musu saboda ku an yi afuwa wa matanku bai fada ba shine malamai suke cewa ka daina aibata mutum saboda matarsa kaza kaza kaza kaza kaza baka san kokarin da yake yi ba akan shiryarta har ka dauka dan matan mutum lalatacciya ne matan banza ne ka dauka shi ma mutumin banza ne ko kuma baya bin Allah baya ibada baya kaza baya kaza to ya zaka yi da mata annabi lutu da mata annabi nuhu ka daina aiba mutum mutum saboda kaga ɗansa ya fandare ya zama lalatacce shi ma ka je kana zagin sa kana cewa gafara da Allah nan mutumin banza ga shi nan ɗansa ma a lalace to ya za ka yi da annab dan annabi Nuhu ko ba ka bane annabin Allah ne amma kaga ɗansa bai bi shi ba yace rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haqqu وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين ya kira ɗan ya ce ya zo يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا kai dana zo ka hau jirgin nan mu tafi tare kada ruwan dufa na halakar da kai haka zama cikin kafirai qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma yace bari zan hau wancan dutsen gashi nan shine zai hana ruwan nan ya shanye ni uban shi annabi nuhu yace qala la asima al yawma min amri llahi illa man rahim ba wani wanda ya isa kubuta a yau wallahi sai wanda Allah ya mai rahama wahala bainahum almawju suna cikin magana na sai ga igiyar ruwa ta murde ta shiga tsakanin su fa kana min almughraqin sai gashi dan nan yana cikin waɗanda aka nitsar da su dan annabi ne yana kiran sa yana zo zo zo zo zo zo amma ina to ka daina aibanta shi saboda ɗansa ka daina aibanta shi saboda matarsa ka yi ta kanka ka yi ta kanka to me faru mana فلما جاء فلما جاء آل لوط المرسلون to ga mala'iku sun zo wajen mutanen annabi lut suna zuwa me ya faru قال إنكم قوم منكرون sai lutu ya ce da su kai innakum qaumun munkarun ku fa mutane ne waɗanda ba a gane ku ba la a arifukum ni dai ban san ku ba haka suke zuwa mala'ikun nan sun zo rikidewa suke sai su shigo da wata kama kaga annabi ibrahim ma yace gaskiya inna minkum wajilun muna tsoron ku ba mu san ku ba shi kuma yace innakum qaumun munkarun to me suka ce masa قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون suka ce to yau mun zo maka da abin da mutanenka suka kasance suna shakka a kai cewa zai same su ba kullum kana musu magana su daina luwaɗi ba ya shukuna suna shakkan cewa Allah zai sauka musu da azaba to yau mun zo musu da wannan azaba ce da suke shakka kai kuma fa وأتيناك بالحق وإنا لصادقون mun zo maka da gaskiya yau mun kawo maka gaskiya haƙƙin nan malamai suka ce yaƙini wasu malamai suka ce yaƙini azaba kenan wa atainaka bil haqqi ai mun zo maka bil azabi wa inna lasadiquna kuma wallahi gaskiya muke yau sai mun yi azaba a garin nan me ya faru فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد na'am ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون kama hanya fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka tashi kai tafiya da kai da iyalinka cikin dare wani yanki na dare ka hada yan jama'ar da suka yi imani da kai cikin dare za ku fita wattabi adbarahum kai ka biyo bayan su ka tura mabiyan naka gaba kai kuma kana baya haka aka ce wala yaltafid minkum ahadun kada ko mutum ɗaya daga cikin ku yayi waiwaye saboda kar su tsorata daga azaba azabar ta zo ta halaka su kar a yi waiwaye wamdu haisu tumarun ku tafi inda aka umarce ku abdullahi dan abbas ya ce danna su aka yi aka ce ku yi sham ku kama hanyar ƙasar sham shine wam- wamdu haisu tumarun a wata riwayar malamai suka ce urdun ku kama hanyar urdun ku tafi me ya faru وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ai hal muka kammala inji Allah wa qadaina ilaihi zalika al-amr muka kammala masa wannan lamari kawai Allahu akbar wannan abu sai ubangiji har an gama jawabin fa an halakar an rufe shafin su sun zama tarihi faragna ila ali lutin min zalika al-amr kenan muka hukunta musu azaba anna dabira haula'i maqtu'un musbihin asuba tana zuwa za a yi gutsutsuri za a yi tumbuke waɗannan shine musbihin din maqtu'un musbihin asubahi tana yi za a cicciko su daga ƙar a kifar da su a halakar da su me laifin su namiji ya nemi namiji wanda yau a unguwarku akwai masu yi namiji ya nemi namiji yau a cikin manyanku akwai masu yi namiji ya zakewa namiji yau a cikin abokananka akwai masu yi akwai wanda ka san aikinsu kenan saboda wannan mummunan laifi Allah ya buɗe wannan shafi fa muke ta karatu tun ɗazu ake ba da labarin wannan ƙazantar aiki manzon Allah yake cewa a hadisi sahihi imamu zahabi ya kawo shi a cikin littafin alkaba'ir ya ce wanda yake mai luwaɗi ne hukuncinsa da wanda ya luwaɗin da wanda aka yi da shi duk aka shi su uktulul fa'ila wal maf'ula bihi hukuncin mai luwaɗi kisa kaga haddin zina ma dai akwai mai bulala kaza ko to mai luwaɗi kashe shi ake amma yau wasu sun mai da wannan abun sana'a da shi suke nema da shi suke ci da shi suke sha mutum ya ba da mutuncinsa ya saba wa ubangiji ya ba da mutuncinsa don a bashi na kashewa ya ba da mutuncinsa a bashi ofa ta aiki wani ya je neman aiki sai aka ce sai an sai an sadu da shi ya yi magana zai ɓata rai ya ce ai wani ne ya bani not in kawo sai ya ce ka je ka gaya wani shi ma shi ya sama mun aikin amma shi ma sai da ya yi kaza da ni ya sama mun aikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah kiyaye mu Allah raba mu da wannan mummunan aiki mun dan karanta kissar a baya ko ba sai mun dada tsayawa ba mu je wata kissar akan kalla وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم نعم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wa ja'a ahlul madinati yastabshirun sai gashi wa ja'a ahlul madinati yastabshirun mutanen garin sun zo suna bushara wani gari ne wannan shine garin Sadum suna bushara da bakin annabi Ludu yubashiru ba'dhum ba'dhan kamar ya suna bushara malam wannan ayar a jerin zancen ita ce ta farko lokacin da bakin nan na mala'iku suka zo da na buluto ya ce shi bai gane su ba sun shigo gari sai ga mutanen garin sadum sunan garin annan lut din sadum suka zo suna ta bushara suna murna yau an yi baki za su je su afkawa bakin annabi lutu annabi lutu hankalinsa ya tashi kala inna ha'ula'i daifi waɗannan baƙina ne fala tafdahun kada ku kunyata ni cikinsu wattaqullaha wala tukhzun ku ji tsoron Allah kada ku tabar da ni qalu sai suka ce da shi annabi lutu awalam nan haka anil alamin kai ba mu hana ka ka rinka ɗaukan bakin mutane ba cikin bayi talikai ba mun hana ka ba tun da kai ka san halin mu aikin mu ba mun ce ka daina zuwa kana gayyato baki suna zuwa ba shine awalam nan haka anil alamin ai awalam nan haka an tudifa ahadan min al alamin in kuma ka ga dama ka ce kai lutu ba mun hana ka ka rinka shigo mana baki ba kai ba ka san an yi baki dole sai mun yi alfasha da su ba malam saboda lalacewa mutanen garin fa su fa in bako ya zo fa da karfi ake danne shi ai lalata da shi lale maraban da za a yi maka in ka je sadum shine a danne ka a kwanta da kai haka wannan annabi ya rayu a cikin su malam cikin damuwa da bakin ciki malam yana musu wa'azi kuma duk da haka aka turo musu annabi yana musu wa'azi amma Allah ba su daina ba da sauran laifuffuka da fashi da makami duk suna yi ta'addanci annabin fa suke gayawa qala haula ibanati yace do Allah ga ƴaƴana nan zan aura muku su in kuka musulunta ku musulunta an aura muku su a wata riwayar malamai suka ce haula ibanati yana nufin ƴaƴan garin gaba ɗaya tunda shi annabi ne kamar uba ne ai duk ƴaƴan garin ƴaƴan sai ce ga ƴaƴa mata a gari in kuntum fa'ilina in wannan abun kuke so ku yi ku je ku aure mana ƴaƴa mata ku yi abin da yake kuke sha'awa Allah yana ba manzan Allah labari ya ce la'amruka ina rantsuwa da rayuwarka ya Muhammadu innahum lafi sakaratihim kaga waɗannan mutane to suna cikin ɗimuwarsu ya'mahuna suna kaiwa da komowa ba su ma ji me annabi ludo yake gaya musu ba ya'mahuna ka iya cewa suna cikin yal'abuna suna wasa ibn al-jawzi abil jawza yake cewa abdullahi dan abbas yana faɗa ma khalaqa Allahu nafsan akrama alaihi min muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba halittan wani rai da yake da matsayi a wajensa irin annabi muhammadu ba ta yanda Allah bai taba rantsewa da rayuwar wani dan adam ba in ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam shine la'amruka kalmar la'amruka ina rantsuwa da rayuwarka wannan yana nuna mana matsayin manzon Allah a wajen Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhadathum as-sayhatu mushrikin Allah yake cewa sai gashi tsawa ta kama su gari ya waye Allah ya danna musu wata tsawa wato farkon azaba tsawa ce aka yi musu mushrikina rana tana fitowa kuma gari ya waye rana tana fitowa kuma ana halakar da su to me Allah ya musu
إن فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل Allah ya ce sai muka sanya samanta ya zama kasanta saman garin ya zama ƙasa ƙasan garin ya zama sama shine aka yi masu juyin waina wa amtarna alaihim hijaratan min sijil shine ce ce linursila alaihim hijaratan min tin muka yi musu ruwan duwar watsu na sijil inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin إن في ذلك لآيات للمتوسمين lalle wannan ayoyi ne ga masu gani aka abdullahi na abbas ce mutawassimi ne masu gani lin nazirina na'am وإنها لبسبيل مقيم
wannan alƙarya ta annabi ludu jama'ar annabi ludu ai suna nan akan hanya ai a bayyane duk wanda yake wucewa ta garin zai ga garin ai labi sabilin muqim suna nan akan hanya wacce take miƙaƙƙiyar hanya bayyananniyan hanya laisa yakhfa babu abin da zai boya na'am إن في ذلك لآية للمؤمنين lalle wannan aya ce ga waɗanda suke masu imani ne masu jin tsoron Allah وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
to duk sauri na dai ba za mu iya kammala suran nan ba warai da gaske tun wancan satin na so Allah mu kammala am- ashe ba za ta yi ba so sai a daɗa yin haƙuri insha Allah wani sati in Allah ya sa muna da rai da lafiya sai mu kammala abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tunta ma harshe Allah ya fe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh